الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 26 ga watan hudu shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da sha hudu ga watan daya shekara ta 2018 miladiya za mu fara karatun wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na babban malami شيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى wanda littafi ne ya yi shi ya takaice littafin babban malami shekul islam sani ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim al-jauziya mai suna zadul ma'ad wannan shine littafin zadul ma'ad wanda yana da mujalladi a wani bugun mujalladi goma wani bugun mujalladi takwas wani bugun mujalladi bakwai ya danganta ga matsaba'a shine malamin ya takaice wannan littafi a cikin mujalladi guda daya wanda insha Allah ta'ala shine za mu karanta shi a bisa ɗabi'ar malamai a babi na ilimi idan za a karanta littafin mutum yana da kyau a karanta tarihinsa a san shi waye kuma a san aƙidarsa a san manufarsa da irin gwagwarmayar da yawa addini kenan a nan yanzu za mu karanta tarjamar mutane guda biyu na farko dai tarjamar shi wanda ya rubuta wannan littafin da za mu karanta a yau shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdulwahab in lokaci ya ba mu mun gama to in kuma mu gama ba a wani sati kuma sai mu karanta tarjama da tarihin shi ibn al-qayyim din waye shi a ina ka haife shi yayi iliminsa su waye malamansa da sauransu so sai na ce da ku wannan shine darasi na farko kenan a cikin wannan masallaci mai albarka na iya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya allah ya sa mana albarka a cikin wannan karatu allah ya sa mun fara shi a sa'a allah ya bude kwakwalenmu wajen fahimtar abin da ke cikin littafin allah ya warware mana dukkan wani kulli da yake da wahalar fahimta allah ya ba mu ikon gaya wa mutane gaskiya kuma allah ya raba mu da fadawa cikin kurakurai ko karancin ganewa su kuma masu littattafan da shi ibn al-qayyim da yake da asalin littafin Allah ya kai masa ladan duk abin da za mu karanta a kabarinsa shi ma wanda ya takaice littafin Muhammad bin Abdul Wahhab shi ma muna fatan Allah ya kai masa ladan cikin kabarinsa mu ma da za mu karanta Allah sa muna da nisan kwana da za mu karance wannan littafi mu daɗa ɗora wani ma insha Allah ta'ala malam yace tarjamatul muallif huwa shaykhul imam muhammad bin abd al-wahhab ibn sulaiman al-wahibi at-tamimi ولد في الأوينة سنة 1115 هجرية ونشأ فيها وكان والده قاضيا وجده سليمان من كبار علماء نجد تلقى عن والده العلوم الأولية ثم سافر في طلب العلم إلى الأحساء والهجاز والبصرة ورجع إلى نجد فقام بدعوته الإصلاحية حث الناس على التمسك بالكتاب والسنة ونبذ الضلالات التي دسها المفسدون بين الناس باسم الدين فكان السبب هلاكهم ودعا الأمراء لتطبيق أحكام الشرع فتعرض لغضب بعض المستغلين من الأمراء والعلماء واضطر لمغادرة الأيينة عام 1157 إلى الدرعية حيث تهالف مع زعيمها الأمير محمد بن سعود على الدفاع عن الدين والأمل بالكتاب والسنة ومحاربة البدع ودعوة المسلمين للجهاد وقد ألف العديد من الكتب المفيدة منها التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وكشف الشبهات ومختصر السيرة النبوية والخطب المنبرية ومسائل الجاهلية وغير ذلك ولم تمضي على دعوته إلا القليل حتى كان شبه الجزيرة وأكثر بلاد اليمن وعمان تطبق الأحكام الشرعية تحت لواء حكومتهم والتقت دعوته مع الدعوات الإصلاحية الثانية التي قام بها المخلصون في الهند والشام والمغرب فكان من ذلك يقظة عامة بين المسلمين نرجو الله سبحانه أن يديم جذوتها حتى تؤم العالم الإسلامي ويعود الأمل بالكتاب بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون الدين الدين كله لله وكانت وفاته عليه رحمة الله في الدرئية قرب الرياض عام 1206 هجرية أم an kawo tarihin sanan a takaice amma za mu yi bayanin bitafsil insha Allah um, mai littafin ya ce shi Muhammad bin Abdul Wahab shi ne Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman al-Wahabi at-Tamimi a nan ya takaice amma za mu kawo cikakkiyar nasabarsa an haife shi a garin uyainata sunan garin da aka haife shi uyaina a shekara ta 1115 amma hijiriya wani shafiha a nan garin uyaina ya tashi mahaifin shi muhammad bin abdul wahab alkali ne alkali ne mai hukunci da alkitabuwar sunna yana da kaka mai suna Sulaiman shi kuma yana daga cikin manya-manyan malaman kasar Najd gaba daya to kenan kaga Muhammad ibn Abdul Wahhab ya fito ne daga gida na ilimi babansa alkali kakansa babban malami ya karbi ilimi a wajen mahaifin shi talaqqa an walidihi al-ulum al-awwaliyya karatun farko ilimi na farko farko a wajen babansa ya karatu kenan a gidansa ya fara yin karatu kuma dama haka al'ada take ya kamata da ya zamanto ya fa'idantu da mahaifin shi a wajen ilimi bayan nan ya yi tafiya shi ma da abdullahab zan faɗi garurukan da ya jijji neman ilimi ya je al'ahsa ya je hijaz ya je basra duk wannan don neman karatu kuma shi ya ɗauki nauyin kansa ba wani ne ya ɗauki nauyinsa ba ya dawo najat inda yake kenan ya kama yin da'awa sai da ya je ya yi karatu sai ya dawo ya fara da'awa kuma dama haka al'amarin yake idan an yi karatu sai a zo a yi da'awa da ya je nemo ilimi sai ya dawo kuma ya kama yin da'awa a da'awatul islahiyya ma'ana da'awar samar da gyara za mu yi bayani akan gyaran da ya kokarin kawowa ya zaburar da mutane abu na farko da ya fara yi kwadaitar da mutane ya yi akan riko da alkitabu wa sunna farkon da awarsa a rike alkur'ani a rike sunna wa nabzu dalalati allati dassaha almufsiduna kuma ya kira mutane akan a watsar da bata wanda masu barna suka cusa a tsakanin mutane da sunan addini wadda wannan batan shine sababin halakansu ya kira masu mulki ma ya ce da su a wannan lokaci lalle ku ɗabbaka hukuncin shari'a akan mulkinku a wannan lokaci wadda ba sa yin shari'a din to amma ya gamu da fushi na wasu almustaghillina min al-umara wal ulama wasu waɗanda suke ƙoƙarin cin ribatar kujerarsu ta mulki da kuma malamai wanda suke cin malinta suke cin arziki akan harkar malinta to ya samu matsala a tattare da su gaskiya sun azabtar da shi sosai ya shiga cikin fushinsa za mu ba da misali a kai wannan ta sa dole ya tashi ya bar garin da aka haife shi mai suna uyaina dole ya bar garin ba zai iya zama a garin ba kamar yadda annabi dole ya bar makka duk da anan aka haife shi ya bar garin da aka haife shi a shekara ta 1157 kar ku manta an haife shi shekara ta 1115 to a 1157 lokacin da yake harkar da'awar dole ya fita ya bar garin ya koma wani gari mai suna addir'iyya a wannan gari na dir'iyya da ya je ya yi kokari ya haɗa kai da shugaban garin nan mun dan tsallake zan kawo mana tafsil din insha Allah ta'ala irin garurukan da ya shiga to da ya je ya kokari ya hada kai da shugaban sarkin garin shine Muhammad ibn Saud ya haɗa kai ne da shi ala difai an din shi ka zo mu haɗa kai da kai kai sarki ne ni kuma mai karantarwa mu yi wa addinin Allah kariya wal amali bil kitabi was sunna ka zo mu haɗa kai mu aiki da littafin Allah da sunna annabi wa muharabatul bid'a kuma mu yaƙi bid'a wa da'watul muslimin lil jihad mu kira mutane su zo su tsaye da jihadi saboda kalmar tsaye da kalmar Allah malam ya yi rubutu ya rubuta littafai masu tarin yawa a takaice mai littafin nan ya kawo akwai at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-ibad abid shine asalin kitabut tauhid kenan wannan shine complete suna na kitabut tauhid at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-abid ya karantar da ya rubuta kashfu shubuhat da mukhtasar sirar nabawiyya da al-khutab al-minbariyya da masail al-jahiliyya wanda duk zamu zo mu bayanin me content na littattafan gaba da insha Allah malam bai dade ba yana cikin yin da'awa har sai da Allah ya sa dukkan tsibirin larabawa a wannan lokaci da sauran garuruka na yaman da irin su umman duk suka zo suna ɗabbaka hukuncin shari'a ta dalilin da'awar muhammad bin abdullahab ta hata liwa'i hukumatihim kuma shi da'awarsa yana tafiya da hukuma ne yana yi yana ɗabbaka hukuma yana yi yana shigar da hukuma ba wai shi yana gefe hukuma tana gefe ba haɗawa yake gaba daya to duk garin da ya zo ya ci shi da da'awa to hukuma ma sai ta dawo tana hukunci da littafin Allah da'awar muhammad bin abdullahab ta haɗu da sauran da'awa na gyara a wancan lokaci a karo na biyu wanda wasu mutane masu ƙoƙarin ikhlasi suka tashi su ma suna yi a ƙasar indiya da sham da maghrib wannan sai ya sa musulmi a duniya suka fara farkawa sosai a wancan lokacin shi kadai ba ya ci can gurin bangaren kasashen larabawa nan kuma har abin ya tsallaka ƙasar indiya da sham da maghrib mai littafin ya ce muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya dawamar da wato tushen wannan da'awa ta sa har ta gama al'alamul islami duniyar musulunci gaba daya kuma Allah ya dawo da aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama addinin Allah shine addinin da ake aiki da shi a bayan ƙasa Allah ya masa rahama ya rasu a garin addir'iyya wannan dir'iyya din dai anan ya rasu a kusa da Riyadh garin yake a ƙasar Saudiya shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida to wannan shine abin da mai littafi ya kawo da yake gaban mu to amma akwai littafan tarihinsa da yawa wanda zan zo in faɗe su insha Allah saboda ɗaliban ilimi da suka kawo tarihinsa cikakke za mu yi ƙoƙari a gurgujen mu kawo mu ji me ya faru na farko dai cikakken nasabarsa shine Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Mushrif ibn Umar ibn Mi'dad ibn Ris ko Rais ibn Zakhir ibn Muhammad ibn Alawi ابن وهيب ابن قاسم ابن موسى ابن مسعود ابن عقبة ابن سنيع كوسني ابن نهشل ابن شداد ابن زهير ابن شهاب ابن ربيعة ابن أبي سود ابن مالك ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد ابن زيد بن زيد منا ابن تميم ابن مرة ابن عد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ibnu adnan idan kun lura da wannan nasabar a ƙarshe muhammad ibn abdul wahab ya haɗu da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a kan kakansa annabi yana da kaka ilyas ibnu mudar ibnu nizar ibnu ma'ad ibnu adnan to sun haɗa kaka da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kakannin shi muhammad ibn abdul wahab kamar yadda na faɗa an haife shi ne a garin uyaina wasu malamai a tarihi a rubutu suka ce mutuwar sama a nan ɗin ya mutu ba a dir'iyya ba kina akwai magana guda biyu wasu ce a uyaina wasu ce a dir'iyya an haife shekara ta 1115 wanda ya mun yi lissafin miladiya shine shekara ta 1703 a lissafin miladiya kenan 1703 yanzu muna shekara ta nawa muna da shekara ta 2000 da nawa a'a cewa ne miladiya ma ne karkari kitar da mu 2018 to kenan yanzu da a haihuwar Muhammad bin Abdulhab zuwa yanzu shekara nawa ne sai an lissafa mana kafin dan na san za a sha wahala shekara nawa to wasu sun ce 315 ko 320 to 315 shekara 315 da haihuwarsa wannan gari da aka haife shi sanannen gari ne a yamama a najid kusa da riyadh ai an san riyadh ko babban birnin ba ni sunan shi babban birnin saudiya a yamma maso kudancin saudiya a nan garin yake kenan dan saudiya ne shi muhammadu bin abdullahab nam an ce tsakanin garinsu da riyadh a yanzu bai wuce kilomita saba'in ba kilomita saba'in ko kuma kusa da haka ta can yamma da shi riyadh din kenan muhammad bin abdullahab ya tashi ne a gida na ilimi da addini jama'a alu suna yana da kyau musan wannan tarihi don zai mana amfani kwarai saboda wannan mutumin yana shan zagi sosai a bakin ahlul bida'i wal ahwa to ya kamata mu san shi kuma yanzu kun ji nasaba su ko kuma kun ji inda yake yawa manzon Allah saudi ne dan saudiya ne annabi ko shi ma muhammad bin abdulwahab saudi ne manzo allah makki ne dan makka ne shi kuma dan uyaina ne a riyadh kenan babban birnin kasar saudiya ya tashi wato ba a ruwaito wani abu na barna ko ta'adi a rayuwarsa a samartakansa ba nasha'a nasha'atan saliha haka suke cewa mahaifinsa Allah ya masa rasuwa shekara ta 1153 1153 shi 1115 kenan ya rayu da baban shi zuwa shekara ta 1153 kamar yadda muka faɗa babansa alkali ne malami ne ana danganta shi da ana ce da shi tamimi wahaibi dangantakarsa ne kabilarsa ce in mun yi magana akan iliminsa lalle kan malami ne da ya yi karatu ya nemi karatu kuma ya yi tafiye-tafiye dama haka aka san malamai suna fita neman karatu ya je makka ya je madina ya je basra ya tsaya a basra a basra iraki kenan yanzu ya dan tsaya lokaci mai tsawo ya yi ta ƙara ilimi a hannun malaman basra daga nan ne ya fara kafuwa ya zama waye Muhammad bin Abdul Wahab karatun da ya a Basra ya samu shaksiya ilmiya kawiyya nan lokacin karansa ya fara kaiwa tseko kuma ya ga mutane daban-daban tun da ya baro ƙauyensu ya haɗu da malamai kala-kala da almajiran ilimi waɗanda suka san karatu daga lokacin ya fara koyon yaya zai yi ya ba wa addininsa kariya da da'awarsa ya yi karatu farko a hannun babansa kafin ya fita ko'ina sannan ya karanta alkur'ani ya haddace alkur'ani tun kafin ya kai shekara goma tun kafin shekara goma ya haddace ƙur'ani shi sa suke cewa ƙara alkur'ana wa hafizahu mubakkiran yawanci malamai za ga kafin ƙablan ashira sun haddace ƙur'ani so duk wanda yake so ɗansa ya zama wani ya gina shi akan ilimi to ya takura masa kafin ya balaga alalakalli ya haddace ƙur'ani don shi hadda ƙur'ani yana buɗe ƙwaƙwalwar mutum ne ya ba shi fahimta da istiƙama kuma malami ne mai ƙoƙarin himma da nacin karatu kamar yadda aka ruwaito ya matsanta wa mahaifinsa shine abdulwahab ibn sulaiman sunan baban shi Abdul Wahab shi din Muhammad sunansa kaga sunansa ɗaya da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama to ya matsanta mahaifinsa wajen karatu shi yake takurawa wanda dama malamin fakihi ne babban fakihi masanin addini bayan ya balaga shi Muhammad bin Abdul Wahab sai kuma ya shirya ce zai tafi aikin hajji tunda ba nisa tsakaninsu ya tafi aikin hajji daga zuwa aikin hajjin kuma sai ya tsaya ya kama karatu a wajen malaman harami kun san shi harami tunda aka yi tarihinsa ba rabuwa da malamai to sai ya tsaya yake ta karatu a wajen malaman haramin an ce mutum ne mai kaifin fahimta kuma mai fasaha da basira وقاد الذهن زكي القلب سريع الحفظ كما yana da saurin hadda shi yasa tun yana yaro aka ce yayi ta karance karancen littattafai dama malamai sun faɗa alamar yaro zai albarka zaga yana sha'awan karatu yawan karance duk wanda yake yawan karance karance to girman sa yana yin kyau zaka dana ce ai tun yana yaro dama yana yawan bincike ai yana sha'awar karatu amma yaron da baya son karatu to akwai sai dai addu'a Allah ya rufa asiri kuma yana yaro din aka ce abin da yafi damuwa da shi yafi karanta tauhidi tafsiri hadisi da kuma yawan leke akan maganganun malamai dangane da asalin musulunci ya yake wannan su ne abin da aka yafi shahara akai Allah ya buɗe kirjinsa ya gane tauhidi shi yasa da yawa daga cikin littattafansa littattafai ne na tauhidi ya amfanar da duniya akan ilimin tauhidi babansa kansa yana mamakin fahimtarsa shi Muhammad bin Abdul Wahab har uban yake cewa wata ran laqad istafattu min waladi Muhammad fawaida min al-ahkami yace gaskiya na fa'idantu daga ɗana Muhammad fa'idoji na hukunce-hukuncen addini kamar yadda ya zo a cikin rauda ta ibn ghannam da unwanul majd akwai wata labarari ta kakansu alqadi suleiman shi ma ibn ali shi ma kakan nasu bayan malami ne yayi alƙalanci to yana da katuwar labarari to tana hannun baban shi muhammad bin abdul da kuma shi muhammad bin abdul din to a lokacin akan yi baki ɗaliban ilimi suna zuwa daga garuruka da dama suna shiga wannan labirari to kawai sai muhammadu bin abdullahab shi ma kawai sai rinka shiga ana yin karatun tare da shi kuma ya rinka muzakara ta ilimi da sauran ɗalibai alwafidina waɗanda suke baki ne masu zuwa a wannan gidan kakansa ɗin labirarin da take gidan kakansa kaga dole a samu munakasha ta ilimi da gogewar karatu wannan bai isa ba um, yana yin aikin hajji da ya zauna a makka uh, bayan wancan labari da muka bayar na ya karbi karatu a wajen malaman makka a harami sai kuma ya danna ya tafi madina a madina ma ya daɗe a madina amma an ruwaito ya nace ko ya matse a jikin wasu manya-manyan malamai guda biyu a madina a wannan lokacin akwai a sheikh abdullahi ibn ibrahim ibn saifun najidi a sheikh abdullahi ibn ibrahim ibn saifun najidi ya asalin wannan malami daga mujammi'a ne wani gari ne wannan malamin shine mahaifin a sheikh ibrahim ibn abdullahi mai littafin al-azbul fa'id fi ilmin fara'id sannan ya yi karatu a hannun wani babban malami a sheik alkabir muhammad hayatu sindi shi ma a madina muhammad bin abdullahi bai tsaya ba sai ya danna kuma ya tafi kasar iraki shine muka ce da ku ya je basra ya hadu da malaman ya karbi karatu da ilimi sosai a lokacin a basra din ya fara bayyana da'awa ila tauhidi a basra kafin ya dawo garinsu ya fara tunda ya fara yin karfi na karatu ya fara da'awa ila tauhidi da kuma addawa ila sunna a lokacin ya fara bayyana wa mutane cewa wajibi ne akan musulmi akan addinin su su koma kan alkitabu was sunna shi kullum Muhammad bin Abdulwahab da awarsa akan alkitabu was sunna ne shi yasa zaka ga duk masu fada da da'awa akan alkitabu was sunna to suna fada da da'awar Muhammad bin Abdulwahab dan a can din ma a basra ya yi ta munazara da malamai da yawa akan yaya zai ce wa mutane a dawo alkitabu was sunna an rawaito cewa cikin tafiye-tafiyensa ya sake koma wannan gari na uyaina a sarkin garin a wannan lokaci shine usman ibn muhammad ibn mu'ammar usman ibn muhammad ibn mu'ammar ya sauka wajensa wannan sarki ya karbe shi hannu bibbiyu ya ce da shi to ka zo gidan da'awa shi sarkin shi usman din kenan ya ce ka kama da'awa ilallahi wa nahnu ma'aka wa nasiruk muna tare da kai kuma za mu taimaka maka kuma kai kokari ka bayyana gaskiya ka bayyana alkhairi da soyayya ga masu son alheri yace mu kuma muna son ka muna kaunarka Muhammad bin Abdulwahab ya samu karbuwa a gurin wannan sarki Usman ya ba shi dama ya yi ta karantar da mutane ya yi ta irshadi yana ta da'awa ilallahi azza wa jalla kuma ya ta koya mutane san Allah da san manzan Allah da san sabon manzan Allah maza da mata suka yi ta binsa a nan ya shahara ya fara sai sunansa ya fara ɗaukakuwa Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab a wannan gari na Uyaina mutane daga ƙauyuka suka yi ta zuwa suna suna suna bibiyar da'awarsa ai mun ji labari akwai wani malami mai suna Muhammad bin Abdul Wahab a Uyaina wata rana sheik abdulhab ya ga wato da'awar ta yi karfi sai yake gaya wa sarkin usman ya ce to da allah tun da ne muna kira ne zuwa ga tauhidi akwai wasu ƙubobi da ake bauta wa wasu ba allah ba ka bani dama in ɗebi mutane na muje mu rushe su ya ce ka bani dama zan je in rushe ƙubba ɗaki bukkan da aka yi a kan ƙabarin zaidu bin al-khattab a wannan wuri shi zaidu ibn al-khattab radiyallahu anhu shine dan uwan umar ibn al-khattab amirul mu'minina Allah ya yarda da su yana daga cikin mutanen da suka yi shahada a lokacin yakin musailamatul kazzab shekara ta sha biyu daidai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ba annabi ya bar duniya kenan musailamatul kazzab da ya da'awar annabta to zaid bin khattab dan uwan umar ne yana daga cikin wanda suka je su yaki wannan kafirin da ya da'awar shi annabi ne to a can aka kashe shi abun mamaki lokaci ya tafi kawai sai aka zo aka gina kubba akan kabarinsa sahabi na annabi dan uwa bawan Allah aka gina kubba akan kabarinsa ai kabarin Zaid ibn al-Khattab ne dan uwan Umar ibn al-Khattab kullun aka zo ana bautar kabarin nan kullun su masu bautar kabari zaka ga suna samun wani mutum ne babba wani mai matsayi sai a je a ta bautawa kabarinsa wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda da bai yadda da bai yadda da wannan ba shikenan shi wannan sarki ya bashi dama yace wannan kabari da wannan kubba ai wannan kubba da aka dora kan kabari ba a gina shi akan gaskiya ba yace inna allaha ta'ala la yarda bi hadha al-amal Allah bai yadda da wannan aikin ba manzon Allah yayi hani akan al-bina'u 'ala al-qubur yake ga sarki Usman yace annabi ya hana gini akan kabari ya kuma hana riƙar masallatai akan kaburruka a zo ana ta yin sallah a wurin yace wannan kubba ta Zaid bin al-Khattab ta fitina mutane ta raba su da tauhidin su ta canja musu akida kuma ana ta shirka wajibi ne mu je mu rushe wannan daki sarki Usman yace da shi a ai ba wanda zai hana wannan kaje kawai malam kai to sai shi Muhammad bin Abdullah a lokacin yake ce shi to amma fa ina jin tsoron akwai mutanen garin Jubaila mutanen garin jubaila su suke kusa da kabarin kuma su yawanci su suke bautar kabarin da bakin da suke zuwa kar su zo su tayar mana hayaniya mu je muna kokarin rushewa um, su tayar mana da hayaniya um, sai sarki usman ya ce da shi to barin bi ka mu tafi tare in ga waye zai tayar mana da hayaniyan tunda duk garin yana karkashin sa ne aka ɗebi matasa zarata sun kai mutum ɗari shida tare da sarki usman aka taba da kayan rushe kubba ta bautar kabari daman ka'idar kubba da ake bauta wani ake zuwa rushe ta ake yi shine sunna um, ana tafiya ko hakan abin ya faru wallahi mutanen garin jubaila din nan da suka ji hayaniya da rudanin mutane ai sai su ma suka fito yaya aka yi za a taɓa kabarin zaid bin al-khattab ai babban malamin nan muhammad bin al-abdulwahab bin abdulwahab shine zo zai rushe wannan guri suka ce ai ba za ta taɓa yiwa ba za a yi hayaniya a tada hankali ana fara rudani sai sarkin nan ya fito ya ce har da ni a ciki wallahi malam kawai da yake suna girmama sarauta sai duk suka juya gaba daya mutanen garin jubaila suka kame hannun suka kyale Sheikh Muhammad bin Abdullah da kansa da shi da almajiran suka yi ta rushe wannan kubba din sai da suka kawar da ita suka kifar da ita ya zama kabarin ya zama daidai kamar kabarin kowa ya gaya wa wannan sarki a lokacin ya ce wannan fa sai mun rushe shi ba yau sarki ya ce bismillah kaga irin sarakunan da suke taimakon sunna kenan sarakuna da suke taimakon aqida ta tauhidi ba wanda suke za su taimaki bid'a da shirka ba Sheikh Muhammad bin Abdullahab ya juya bayan labari mai tsawo kenan daga baya shi kansa wannan da yi Muhammad bin Abdullahab din yayi karfi a garin dole shi da sarki Usman din yace da shi to gaskiya ina jin tsoron me zai iya biyo baya kuma sai dai ka dan ƙara gaba kwarai da gaske dole sai da ya fita daga garin ya fita ya koma garin Addir'iyya wani gari da ake jin shi Addir'iyya abun mamaki malam kaga gatan da ya samu a nan garin ko wallahi malam da abun ya kai ya kai dan a nuna maka shi mai da'awa kullun yana gamuwa da jarrabawar Allah wallahi malam da kafa ya fita ko abun hawa bai samu ba ko guziri ba a bashi ba ya kama hanya ya fita har sai da ya iso garin da kafa fa ga nisa da kafa ya isa garin da yamma likis tun farkon asubahi da ya fita da kafa bai isa ba sai da yamma shi sarki usman din nan ko abun hawa ko doki ko raƙumi bai ba shi ba yana zuwa garin dir'iya ya sauka a wajen wani mutum mai suna muhammad ibn suwailin al'uraini ya ba shi masauki to amma shi kansa wannan wanda ya ba shi masauki tunda ya san shahararren malami ne kuma gashi ya yi suna ana kinsa wasu suna son so suna kin saboda yana yakar bid'a da shirka sai ce ka gaskiya ina fajin tsoron zaman ka a gidana ya karbe shi amma ya shiga cikin kunci ya ce ina jin tsoron sarkin garin nan na dir'iyya ya ji labarin na sauke kai babban malami kuma ga irin yadda lamarin ka yake ko dai za a sanya za a yi sarkin wannan gari na dir'iyya shine muhammad ibn saud wani Muhammad bin Saud su ne asalin shine mamlakatul arabiyyatul saudiyya da ake faɗa su ne kakannin waɗannan sarakunan yanzu su ne asalin ƙasar saudiyya to shi kansa Muhammad bin Abdulhab da ya zo sauka a garin na dir'iya din to yana jin tsoron shin wannan sarkin zai karbe shi zai karbi da'awarsa ko bai zai karbi da'awarsa ba shi wannan dai Muhammad bin Suwailim al-Uraini yace da Allah ko za ka ɗan yaya za a yi sai muhammad bin abdullahi ya ce da shi abshir bi khair ya ce albishirinka karka damu hadha alladhi ad'u an-nasa ilayhi dinullah wannan abin da nake kiran mutane akan safa addinin Allah ne wa sawfa yuzhiruhu Allah da sannan Allah zai bayyana shi labari sai ya je wa babban sarki Muhammad bin Saud cewa ga wani babban malami ya sauka a lardinka a ƙasarka kaji kaji kaji a wata riwaya aka ce a'a matarsa ce wato wasu mutane bayan Allah salihai masu son tauhidi suka yi maza maza suka je suka samu matarsa suka ba ta labari suka ce da ita do Allah ki ba wa sarki labari cewa ga wani babban malami alheri ya sauka a garinmu ki zaburar da shi akan da'awarsa akan da'awar Muhammad bin Abdul kuma ki gaya masa ya kokari ya taimaki wannan babban malami kuma an ce damu wannan mata imra'a ce saliha mata ce mai aƙida mata ce mai addini mutum mai kirki shi yasa aka kama kafa da ita mai gida yana dawa amiru dir'iyya muhammad bin saud yana zuwa gurin matarsa da shi da waɗanda suka raka shi a matsayinsa na sarki wallahi yana zuwa matan nan mai fasaha sai ta ce da shi ranka ya daɗe abshir bi hadhihi al-ghanimati al-azima albishirinka ga wata babbar ganima ta sauka a garinmu wannan ganima Allah ne koro mana ita wani mutum ne babban malami da'iya ya da'o ila dinillah yana kira zuwa ga addinin Allah gashi ya zaɓi garinmu ya ce garinmu zai zo ya zauna kuma shi yana kira ne zuwa kitabillah wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam sai ya ce ta ya laha min ganima ka lalle mun samu babbar ganima ta ce kai maza ka karbi zancensa ka taimake shi kar ka yadda ka tsaya ko miskal zarratin wallahi tana gama ba shi labari sarki sai ya ce na karbi shawararki to sai sarki ya fara tunanin to ya za a yi a kira shi ya zo ne ko kuma dai shi ya je ya same shi ita matar ta ce a'a malami ne fa babba ai dan a girmama ka a ce kana girmama da'awa kana girmama ilimi ai kai ya kamata ka tafi ka je ka same shi inda yake ka je ka tarbo shi wallahi malam yace ai ku hakan za a yi malam ka je da suke mutuntawa ko sarki ne amma yace bari ya taka kafarsa ya je gurin wannan malamin ya gaishe shi kuma ya nemi yaya zai yi su haɗu su yi wa Allah aiki Allah sa sarakunan wannan zamani wannan sako ya ishe musu cikin kunnuwansu kuma ya ba su ikon taimakon addini ba su tsaya suna taimakon siyasa sama da za su taimaka musulunci ba ta ce ina karka yadda ka bari ya zo ma ya amsa mata kuma sai ya je din ya same shi alhamdulillah ya karbe shi hannu bibbiyu sai Muhammad bin Abdullah ya ce to ni ba da bukatar mulki ba da bukatar sarauta na zo ne in da kalmar Allah a wannan ƙasa taka shi ma ƙasarsu ne ai ka taimake ni akan wannan ni ma kuma in taimake ka ya ce mu je kai ka rike mulki ni in rike malinta ɓarin mulki naka ne harkar karantarwa da da'awa da shiga karantarwa nawa ne ka yi amfani da mulkinka mu rinka tafiya wa'azi kana yi wa mutane bayanin mahimmancin saƙon da na zo musu da shi na alkitabuwar sunna za su karɓe ka hannu bibbiyu za su karɓe na hannu bibbiyu haka muhammad ibn sa'ud ya karɓa jama'a wannan fa sarkin da muke faɗa fa shine fa asalin wanda ya assasa daular saudiya fa wannan daula da take kan tauhidi shi yasa har yau har gobe kasar saudiya za ga alhamdulillah akwai tauhidi tasirin da'awar muhammad bin abdulhab ne kaga ba sa son shirka ba su yadda da shirka ba in ba ku labari wata rana a madina mun yi tafiya mun sauka daga nan kano muka tashi a madina muka sauka airport mun tafi da wani cikin yan umra a airport din madina aka zo irin ana cikin din kayan mutane ana buɗe kayansa sai layu da guraye layu guru da wani irin fatar kadangare su wani irin hawainiya din nan da irin da tarkace fatun dabbobi bayan bayan fatar kura bawon fatar wane ne irin wannan tarkacen wallahi malam mutanen da yake sun gino akan tauhidi si immigration subhanallah shirk hada shirk suka ta subhanallah sai aka yi taro ana a zuwa gani a zuwa gani kaga yadda suka kama mutum ce eh hada fi madinati rasulillah a madina annabi ka zo da laya ka zo da guru subhanallah min aina anta kaza kaza kaza aka ca kuma mutumin nan tijara tijara bai yi larabci tijara wai kasuwanci wai kaji shirbe mana ya ɗebo layun da guraye zai je ya raba takarunmu da suke can kasan yawanci daga cikin wasu takarunmu Allah musu afuwa ne mana gaba ɗaya akwai wanda wai su suna kan wai ai aƙida su ta asali wai ai ba wani mu ba za mu yi da wahabiyanci muna nan muna zaune garin annabin mu ne amma muna nan kan ba wani wani wahabiyanci da za a dora mu akai ma'ana su yan gargajiya ne akwai waɗanda wallahi ko sallah masallaci annabi ba sa zuwa su sun fi yadda su yi sallah masallatan suna unguwa suna nan da yawa sai kaɗan ne daga cikin su wasu da za ga suna da istiqama da sauransu amma alhamdulillah an samu canji sosai ana karatu yanzu ana ta gane da'awa din da sauransu shikenan sarkin nan ya karbe shi alhamdulillah iyalinsa gaba ɗaya suka karɓi da'awar Muhammad bin Abdulhab da shi suka je suka yi ta da'awa suka yi ta jihadi tun shekara ta 1155 da 58 suka yi ta fafatawa shine tauhidin yake zaune har yau um, akwai wasu maganganu da wasu suka yi ta rubutu a cikin wasu littattafai uh, kamar mai wani littafi uh, luma shihab ake ce da shi littafin ba a san waye shi ba ya yi ta karere akan muhammad bin abdulwahab luma shihab sunan littafin amma dai uh, an mayar masa da, da martani malamai sun yi masa uh, raddi irin su wani babban malami da ake ce da shi hamdul jasir ya yada cewa wai muhammadu bin abdullahab ya yi tafiye-tafiye bayan hijaz da iraki da asa da ya je neman ilimi har ya tafi zuwa sham kamar yadda khairuddin zirikli shi ma ya faɗa a cikin al'alam wai ya je farisa ya je wai har iran ya je kum ya je asfahan wannan duk orientalist mustashrikin duk suna faɗin haka amma gaskiya bai inganta ba wannan garurukan dai da muka gaya muku sune iyayen da ya ce saboda an cuccusa wasu abubuwa ne da aka ce ya ji garurukan sai aka daddasa wasu abubuwa a ƙarƙashin zuwansa dai wannan garuruka din har sham bai samu zuwa ba yawwa bai samu zuwa ƙasashen ba za mu yi bayani me yasa bai samu zuwa ba kuma an ta magana wai ai ya koyi lugal farisanci da yaren turkiya da falsafa da ya yi tasawuf hasufanci da waye da sauransu duk wannan bai inganta ba bai tabbata ba muhammad bin abdullahab malami ne mai da'awa wanda ya bayyana a jazirar larabawa a lokacin mutanen wannan jazira tsibirin larabawan gabaki daya suna cikin duhu sun manta da saƙon da annabi ya tafi ya bar musu sahabbai sun tafi tabi'ai an tafi an yi nisa bid'a ta zo ta yi daga'i ta lullube wannan wurin abin da ya tayar masa da hankali a ce mahaifar annabi sallallahu alaihi wasallam asalin wurin da'awar musulunci a ce an bar bautar gunki da shirka da bautar duwatsu da itatuwa ha da neman taimako da duwatsu da neman gafara a wajen itace annabi yana kwance a ƙasar yace ai ba zai yi ba duhu da kashe-kashe da kwace zinace-zinace aka ce alkawiyu ya akulu da'if mai karfi shi yake cinye mara karfi babba sai ya rinjaye yaro mai kudi ya zalunci mai talaka malam gurbatuddin bakuntar addini kai ka ce mutanen nan ba a taba sauka musu da addini ba duk sun manta al'amura a daidai wannan lokacin fa ya tashi Allah i bayyana da shi ya kamata a tausaya wa malamin nan kuma a san cewa yayi aiki ba karamin aiki ba to shi yasa kuma in kun lura da tarihin za ku ga kaurin sunan da ahlul bid'a wal ahwa suke kin sa ba sa san sa saboda ya tashi ne a wurin da yake bid'a ta yi kauri amma da taimakon Allah i kore ta ya kawar da ita har yanzu kuma ta zamanto barazana ne ga yan bid'a a lokacin daidai lokacin zuwansa bid'o'i da shirka da inhiraf kaucewa akidar musulunci ta yi yawa mutanen garinsa da mutanen ƙasarsa da mutanen wannan zamani musulunci ya zama bako a gare su an rushe almillatul hanifiyya jahiliya ta zo rayuwa ta jahiliya an shafe hasken shari'a a wannan lokaci jahilci yayi rinjaye da takalidanci koran sunna da yaƙar sunna fada da alkur'ani da ƙin karanta shi yaro ƙarami zai tashi wallahi malam har ya girma ba abin da ya sani na addini abin tausayi tsoho ya girma ya furfura kawai zai rayu ne akan abin da ya tarar da iyayensa da kakannin suna yi a alamun shari'a matmusa dukkan alamomi na shari'a an shafe su usulu sunna madrusa tushe na sunnar annabi ta rushe an ɗauki hanyoyi na gargajiya marfu'a su ne aka ɗaga su neman taimako da wani Allah harkar walittaka da waliyai ita take ci bautawa salihan bayi har gumaka da shedanu da malamai da masu mulki suna kama karya suna yin abin da suka ga dama a wannan lokaci haka Muhammad ibn Abdulhab ya tashi za mu buga misalai da sunan garuruka da kuma tarihin abin da ya faru bidiyoyi kan daman karkai magana irin abubuwan da musulunci ya haramta su ne suke tafiya akwai wani babban malami sheikh suleiman ibn sahman ya yi bayani irin halin da muhammad bin abdulhab ya tashi ya tarar da wannan ƙasa da yake ciki ya ce karkala annasu ribqatat tauhidi wa din ya ce wa jaddu wa shahadu fil istighasati wa ta'alluqi bi ghairi allah ta'ala min al awliya'i wa salihina wal asnami wal awsani wa shayatin ya ce mutane sun ajiye tauhidi da addini suna ta himma da ijtihadi da neman taimako a wajen wani Allah da rataya a wajen wani Allah an rataya akan waliyai da salihan bayi da gumaka da shaidanu yace da yawa daga cikin mutane a wannan lokacin suna da kudirin cewa duwatsu su suke da amfani da yi wa mutum tasiri a tashi roƙon ruwa a je a roƙi dutse idan an shiga talauci a je a nemi taimakon bishiyoyi suna karɓan taimako daga gurin wasu ba Allah ba ya ce a wannan lokacin misali na farko a misra misr masar ɗinnan da kuke ji baladul azhar sai da mutane suka daga tutar bautar gunki a masar a lokacin da muhammadu bin abdullahab ya tashi yana da'awa akwai masu da'awan fir'aunanci tunda fir'auna dan masar ne to shi ma da mabiyansa a wannan lokacin idan ka zo kasar hijaz gaba ɗayanta tsibirin hijaz da'awar bautar kabari an saba da harkar bautar kabari mutane da yawa akan je a nemo kabarin khadija akan je a samu kubba ta abi talib khadija fa mata annabi sallallahu alaihi wasallam aje ana ta bauta kubba abi talib baban Ali bin Abi Talib shi ma duk aje a tsuguna ana tabauta ana neman ceto daga wajensu wannan wani abu ne sananne kuma ba matsala bane idan ka je kasar Yaman akwai kaburruka da yawa da ake neman tabarruki da su akwai garin Hudaida garin Hadramaut da garin Yafi'a duk garuruka ne da ana ta zuwa ana bauta kaburruka haka Muhammad ibn Abdullah ya tashi tarar da wannan nauyi ya ga ya zai yada da'awa a irin wannan wurare in ka zo kasar Sham akwai kaburruka a Dimashq da Halab da can karshen kasar Sham din duk kaburruka ne yutabarrak biha ana neman tabarruki da su idan ka zo kasar Iraq akwai kabarin Abu Hanifa shi ma bautarsa ake akwai kabarin wani ana ce da shi Ma'ruful Kharaki al-Karakhi mutane suna ta bauta kabarinsa haka kabarin Ali bin Abi Talib shi ma a Iraq gurin taro ne babban taro anan ake ta bauta ana roko idan ka zo Najaf in ka zo kabarin Hussein da Musa al-Kazim a Karbala su ma duk bauta ake musu duk waɗannan kaburruka bayan mutanen garin ƙauyuka kuma tahowa suke daga garuruka ana neman biyan bukata daga gare su akwai baldatul afra akwai wani gari akwai wani dabino da ake ce da shi alfahal dabino ne itacen dabino ne suka sa masa alfahal maza da mata suke tafiya gindin wannan dabino su tsuguna suna roƙon a yaye musu baƙin ciki a yaye musu damuwa talakan da bayi da kuɗi sai ya ce ya tafi alfahal ya je ya tsuguna yana roƙon wannan fahal yana cewa dan Allah wato ya azurta shi ya bashi arziki marar lafiya in ciwo ya kama shi sai tafi wannan alfahal ya je yana roƙonsa don ya samu waraka matar da bata samu mijin aure ba ita ma kama hanya take ta tafi ta je ta ce ya fahalal fuhuli urzuquni zawjan qabla al-hawli ya fahalal fuhuli kamar wani jarumi wani bunsuru wani mai karfi ka bani miji kafin shekara ta zo an manta da Allah akwai wata bishiya da ake kiranta shajaratu zi'ibi mata suke zuwa wurinta matan da Allah ya ba su 'ya'ya maza sai su je su samu tsumma tsohon tsumma mai datti haka bokancin yace su yi su je su rarrataya a jikin wannan bishiya suna cewa suna roƙon wannan bishiya ta sa kada 'ya'yansu su mutu da wuri kuma Allah kiyaye su da hasada abubuwa malam na muni ba a cewa komai kabarin zaid bin khattab din nan ai wani wuri ne wadda ana cin kasuwa a gurin sosai an roƙe shi wannan bawan Allah sai dai Allah ya fe masa yayi bakin ciki biyan bukata neman haihuwa duka dai hatta a garin dir'iya din akwai kaburukan wasu daga cikin sahabbai haka kawai aka je da aka gane kaburukan sahabbai ne aka je aka yi tigini a kansu ana tai musu bauta ba don komai ba don ana tsammanin samun buɗi daga gare su ta yanzu wannan kaga ai ba karamin illa ba ne in ka zo ƙasar basra ita ma al'af'alu shirkiya abubuwan shirka da yawa Muhammad bin Abdulhab ya zo ya tarar shi ma duk ana wannan ita magana wa malamai a lokacin yana cewa ya za ku yi shiru kuna ganin ana bautar wani Allah to wannan shi yasa wannan shehin malami ya shahara da da'awa akan tauhidi da yaƙar shirka da bid'a da bautar kabari to shi yasa duk lokacin da zaka ga dan bid'a ya zo in dai za a kira Muhammad bin Abdulhab sai ce maka dan gunguman wuta ne wannan dalilin yasa littafin farko da ya fara rubuta kamar yadda aka rubuta a rubuta a tarihi shine wannan kitabu tauhid din kuma zaka ga yanzu kitabu tauhid din nan har yanzu ko garin nan an zo ana sa littafin nan a rediyo wallahi sai da aka je aka ce a cire shi ba sa iya jin sa saboda ya rugurguje bid'a ya rugurguje shirka har yanzu duk inda dan bid'a yake ba san kitabu tauhid ko maye ma za a ma wannan kitabu tawhid din ba ma son sa saboda me littafi ne da yi magana akan tauhidi tsantsa da kore bautar wani Allah to yadda sunnar rayuwa take akwai ibtila'i Allah ya jarrabe shi kamar yadda ya jarraba annabawa ya jarrabi manzon Allah ya jarrabi annabi Musa annabi Haruna annabi Sulaiman sabai ma duk an jarrabe su shi ma ya gamu da jarrabawa a lokacin mutane kuma suka fidda makaman ya ƙasa gama garin mutane da ke bantattunsu suka yi ta cutar da shi wannan gari na basara wallahi da tsakar rana aka fitar da shi da ƙafa suka ce ya fita kar ya ɗauki komai haka ya fita daga garin basara a iraki wallah ba komai ya fita empty ina maganar littafi ina maganar wane ne ina haka ya fita ya kama hanya ya cinkari ƙasar sham don ya je ya daɗa ƙara ilimi amma ina bai da guziri sai ya ga cewa in yi tafi a kafan nan yunwa za ta kashe shi a hanya dole ya haƙura to wannan shine dalilin da yasa bai je sham ba su ko da tarihi wani zai ce Muhammadu bin Abdullah ya je sham to bai je ba guziri ya ƙare ya kasa tafiya shine ya fuskanci garin asa da muka faɗa ya je ya sauka a garin ya je ya tafi wajen malamai ya ce yana neman bakuncinsu ya sauka a wajen wani ashek abdullahi ibn muhammad ibn abdullatif al-ahsa'i ash-shafi'i bayan tafiya mai wahala bayan zaman nan da ya yi ya nisanci iyayensa ya yanci yan uwansa da komai sai kuma ya daɗa komawa najid ya ce barin je daɗa ƙara karatu kuma ya je daɗa nema ya ce zai karanta littafan tafsiri da aƙida da hadisi ya je daɗa faɗaɗa karatu ya samu wato ilimi mai yawa akan wannan ilimai da ya nema Allah kuma ya taimake shi ya samu karɓuwa daga nan kuma ya kama da'awa ya ce to yanzu kuma za mu zo mu yaƙi wannan bidi'o'i da shirka da muka ga mutane suna yi a wannan wuri ya samu mu'arada yau al'umma da ka tarar da suna bautar gunki suna bautar itace suna roƙon wani ba Allah ba ai dole ka sha wahala a tattarar su ba abin da ba a yi masa ba malam a kashe shi ne Allah ya kubutar da shi a kore shi a gari ne a hana magana da shi ne a hana shi wa'azi ne amma duk da haka Muhammad bin Abdullah bai daina sha'aninsa na da'awa ba yana yi yana dan daukan mutane kadan kadan kadan kadan kadan har Allah ya taimake shi ya samu karfi da'awarsa ce da'awa ce ilal Islam kuma da'awar Muhammad bin Abdullah ita ce da'awatu as-salafus salih yayi kokari kwarai yayi da'awa yayi jihadi kuma wannan iyalan gidan Saud wannan Muhammad bin Sa'ud dinnan sun taimake shi kwarai da gaske alhamdulillah sun ba shi gudunmawa ƙasar Saudiya ko sarakunan Saudiya iyayensu sun taimaki da'awar Muhammad bin Abdulhab kuma har yanzu suna kai na yada wannan da'awa tun da da'awa ce ila dinillah wa irshadin nas ila ma shara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala wa rasuluhu har Allah ya sa mutane suka karbi addinin nan ana kinsa har aka zama ana son sa aka ta shiga addinin nan aka ta watsar da bautar kubba da bautar kaburruka da bautar itatuwa da neman taimako da wani Allah suka da suna hukunci da shari'a mala aka zo ana raye masallatai da duk an watsar da masallaci wa yake tunanin su ta dalilin Muhammad bin Abdul aka raye masallatai a lokacin sa halaqatul ilm da kuma ainihin wato ɗaliban ilimi suka samu matsayi mutane suka kama azumin ramadana ka'in da na'in aka shiga azumin nafilfili aka yi ta umarni da kyakkyawa ana hani akan mummuna aka samu aminci da zaman lafiya aka daina fashi da makami da shaye-shayen giya da kwace da zinace-zinace da faɗe a cikin ƙauyuka da birane duka har mutanen ƙauye suka zama wayayyu su kansu kamar 'yan birni ne dakhalu fi dinillahi afwajan suka ta shiga addinin Allah jama'a jama'a wa qabilul haqa suka ta karban gaskiya Muhammad bin Abdullah ya samu karfi da taimakon Allah ya ci gaba da yada da awasu taimakon wannan daula ta Saudiya um, bayan Allah ya masa rasuwa kuma da'awar tasu bata tsaya ba abun mamaki mutumin nan kafin da kafin ya rasu sai da ya tayar da malamai a gidansa kasan su suka ci gaba da yada da'awarsa ƴaƴansa da jikokinsa da almajiransa da sauran masu taimakon da'awarsa a gefe amma mafi mafarko ƴaƴansa da jikokinsa da almajiransa suka karɓi da'awar shi saboda farko sai da ya fara gina tauhidin a gidansa tukun da iyalin shi kaga mutuwarsa bai mutu ba kuma ya samu almajirai na kwarai waɗanda suka karɓi da'awarsa daga cikin 'ya'yansa duk shehunai ne akwai a sheik al'imam abdullahi ibn muhammad ɗansa mai suna abdullahi ibn muhammad ibn abdullahab akwai a sheik hussein ibn muhammad ibn muhammad bin abdullahab kaga yana da ɗa mai suna husaini yana da ɗa mai suna aliyu a sheik aliyu ibn muhammad ibn abdullahab yana da ɗa mai suna Sheikh Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdul Wahab waɗannan hudu gaba ɗaya ƴaƴansa ne kuma malamai ne masu da'awa su da babansu ya mutu su suka ɗora akan abin da babansu ya tafi ya bari suka ci gaba da yada wannan da'awa anan abin da nake so mu lura ribar hanya ce waɗanda suke aƙidar rafidanci da shi'anci da suke zagin da'awar ahlus sunna yanzu ka duba wannan Muhammad bin Abdul Wahab ka duba sunan ahlul bait yasa ƴaƴan shi yana da ɗa mai suna Husaini yana da shi sunansa Muhammad saboda kishin iyalin gidan Annabi ya sanya wa ƴaƴansa suna Muhammad da ɗansa suna Aliyu Muhammad bin Abdulwahab shi yasa mutane ku daina bari jahilai suna dulmiyar da ku ana gaya muku abubuwan da ba haka yake ba ku yi karatu ku yi ilimi yanzu a tasu umar nan da ake faɗa yana ta zagin umar umar fa yana da yaya usmanu yana da yana da aliyu yana da hasan da husaini duk suna da shi su kansu su hasan da husaini suna da yaya abubakar da umar da usman duk suna da yaya in suna faɗa da junansu babu jituwa za su sa sunansu cikin jikokinsu akwai ashek abdurrahman ibn hasan akwai ashek aliyu ibn husain cikin jikokin Muhammad ibn Abdulhab akwai a Sheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad da sauran malamai da almajiransa Muhammad ibn Abdulhab ba zama haka yi cikin karantarwa kaɗai ba ya ta rubuce rubuce akwai littattafai da ya rubuta da yawa akwai kitabut tauhid babban littafi kenan makami eh wanda yake rugurguje shirka da bid'a asalin sa littafin kamar yadda na gaya muku shine mafi shaharar littafin sa gaskiya shi shaharar da shi kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid wanda shehi malamin yayi bayani akan ma'anar haƙiƙanin tauhidi da ta'arifin tauhidi da shirka da abin da ke lalata tauhidi akwai littafin kashfu shubuhat shi kashfu shubuhat zaka iya cewa cikato ne na kitabut tauhid kashfu shubuhat ba cikato ne na kitabut tauhid kuma alhamdulillah malam yanzu in ka lura a duniyar ilimi yau in dai littafin tauhidi ne wanda ake karanta su din ne dai ko ina ne kowane gari ne ko sai ka janci a sa usulul salata a sa kashfu shubuhat a sa kitabut tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab yayi aiki dole kuma aikin sa yana nan a duniya Allah ya sa albarka a cikin littafin duk duniya su ne dai shahararrun littafin tauhidin da yayi Allah ya albarkaci wannan mutumin akwai littafin al-usulus salata shi usulul salata littafi ne da yayi magana akan ma'anar ar-rabbu me ar-rabbu me al-islam me ar-rasul waɗannan shine al-usulul salata din aiko sannan akwai littafin shurutus sala wa arkanuha wanda malamin yayi bayanin sharuɗan sallah sune musulunci da hankali da tamyizi raf'ul hadasi izalatul najasa satrul awra dukhulul waqti istiqbalul qibla da niyya ya faɗi rukunan sallah da wajiban salloli shine a cikin shurutus sala wa arkaniha yana da littafin al-qawaidul arba shi ma a ciki wasu ɓangarori ne na tauhidi ya yi bayani wanda ya kawo su da usubi mai sauƙi kwarai da gaske akwai usulul iman kuma wanda shi a ciki ya yi bayanai wato na babubuka na ainihin wato imani da kuma hadisai da ya ta kawowa ya yi ta bayani dalla-dalla ya ta kawo nasi in ya kawo akwai fadlul islam wanda shi a cikin fadlul islam wannan littafi yayi bayani ne akan illolin bid'a da shirka kuma yayi bayani akan sharuɗan musulunci duk a cikin littafin akwai kitabul kaba'ir kaba'ir yayi bayani ne akan manya-manya da rabe-raben kaba'iran zunubai ɗaya bayan ɗaya babi babi kuma yana kawo nassi daga qur'ani da hadisi akwai nasihatul muslimin duk littafinsa ne na tara wannan littafi ya hada hadisai ne masu yawa da suka haɗa karance-karance na musulunci da yawa yake nasiha wa musulmi akwai sittatu mawadi min sira shi kuma na littafin wasu wurare ne guda shida ya zaba a cikin sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka faru yayi bayani na farko a ciki shine farkon saukar wahayi na biyu karantar da tauhidi da raddi akan kafirai na uku kissan nan da ake cewa qissatul garanik al'ula wanda zamu zo mu karanta a nan gaba cikin littafin insha Allah akwai wato cikawar Abi Talib da rikicin da ake ta yi Abi Talib baban Ali bin Abi Talib ya ya cika sannan yayi magana akan manafi'ul hijra wa izatiha amfanin hijra da wa'azukan da ke cikin hijra sannan kuma daga ƙarshe a ciki yayi bayani akan kissar waɗanda suka ridda bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da littafi tafsirul fatiha littafi ne kawai yayi akan tafsirin suratul fatiha saboda tauhidin da ke cikinta yana da littafi mai suna masailul jahiliya wanda shi ma yayi bayani ya ambaci matsala matsala ta kai 131 a ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba wa yan jahiliya akwai littafin tafsirin shahada me tafsirin shahada shi kuma littafi ne kawai yayi shi dan tafsirin la ilaha illallah ya yi bayani akan muhimmancin tauhidi da uslubi mai kyau da bayani dalla-dalla akwai wani littafi da ya shi tafsirin libadi suwar al-qur'an tafsiri na wasu surorin alkur'ani kar ku manta da mun ce ya karanta tafsiri ko ba haka bane ba so dole sai da ya bayyana a cikin rubutunsa harkar tafsiri din shi kuma ya yi ta'aliki ne akan wasu ayoyi na surori na alkur'ani daban-daban haka ya fitar da matsaloli a cikin wato ayoyi sai ga aya ɗaya fitar da matsala kamar guda goma akwai littafin kitabu sira shi kuma littafin sira ta ibn hisham shi ya je muktasar ɗinsa akwai kuma wannan littafin na gabanmu muktasar zadul ma'ad nasa ne shi ma yana shi da shi alhadiyin nabawi shi kuma samari ya yi littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim aljauziya Allah masa rahama yanzu wanda ya wannan shine za a ce ba san annabi eh a kawo wani shehi ko wani wali da ya rubuta waɗannan littattafan shi wanda yake son annabin a zo a karanta a yi bayani ku daina mutane ƙarya ku gaya musu gaskiya gashi a rubuce yanzu yana nan a cikin littafi duniya karatu ake yi ilimi ake yi kar malami ya je ya faɗi abin da in ya mutu a kabarinsa a cewa ne ya cuce mu ku gaya musu gaskiya don wallahi sai sun zo sun karanta yanzu ana karatu ana bincike duk malami da zai gaya mutane ka je ka karanto ka gaya musu gaskiya in san zuciya ne ka gaya musu jama'a san zuciya muke gaya muku ku bi mu kawai ƙwarai kuwa sun san cewa ka kira su akan san zuciya abu na ƙarshe shine rasuwar wannan babban malami a shekara ta 1206 ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yau Muhammad bin Abdul Wahab rasuwa 1206 Ibn Ghannam yake cewa ya fara rashin lafiya a watan Shawwal ya rasu a ranar Litinin ranar da Annabi Muhammad ya rasu ranar ya rasu a ƙarshen watan Shawwal ranar Litinin haka wani babban malami Abdurrahman ibn Qasim a cikin littafin Ad-Durar Saniyya mujalladi na sha biyu shafi na ashirin haka ya faɗa akwai riwaya da aka ce ya rasu a ƙarshen zilƙada ne a shekarar da aka ambata kamar yadda ya zo a cikin unwanul majid amma maganar ibn gannam ɗin ita ce tafi inganci ta a ƙarshen watan shawwal ya rasu ranar litinin saboda shi wannan ya riga a mai wannan littafi shi ke gaba da shi kuma ya samu wasu ilmomuka wadda shi bai samu ba sheikh muhammad ibn abdullahab ya rasu ya bar duniya yana da shekara 92 shekararsa 92 allah ya ba shi dama kuma an ruwaito cewa ya mutu bai bar kokobo ba da aka zo rabon gado aka duba bai da komai yayansa kawai suka yi tawakkali ala Allah daman ba zaman tara duniya yi ba amma kaga ya bar abin da ya fi dukiya kuma ya bar musu ilimin da gashi kuma sun gaji ilimi bai bar komai ba bai da shi haka ya rayuwa cikin haƙuri bai tara ba ko nera fa ko nera Allah ji kansa dangane ɗaliban ilimi akwai littafan da za a iya tsatsakuro waɗannan tarihi na tsallake abubuwa da yawa saboda lokaci akwai littafin mai suna Muhammad bin Abdullahab na Sheikh Ahmad ibn Abdul Ghafur Attar akwai littafin Da'iyatut Tauhid Muhammad bin Abdullahab na Abdul Aziz Sayyidul Ahl akwai littafin siratul imam muhammad ibn abdullahab na al'amin sa'id akwai littafin a sheik muhammad ibn abdullahab na sheik ahmad ibn hajar al butami akwai littafin sheik muhammad ibn abdullahab hayatuhu wa fikruhu na babban malami a doktor abdullah salih al-usaimin akwai littafin al'imamu sheik muhammad ibn abdullahab sunan littafin kenan في التاريخ نا عبد الله ابن سعد الرويشد أقول لتافع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته نا الدكتور عبد الله يوسف الشبل أقول لتافع محمد بن عبد الوهاب مسلم مظلوم مفترى عليه نا مسعود عالم الندوي أقول دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية لأحمد ابن عبد العزيز الحسين wannan littafan da malamai suka rubuta akwai littafin tarih ibn gannam da na faɗa akwai tarih ibn bishir akwai tarih ibn isa wannan shine takaitaccen tarihi akan wannan malami da ya rubuta wannan littafi na koye muktasar na wannan babban malami ibn al-qayyim littafinsa na zadul ma'ad bi mashiyatin lahi ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma za mu hau kan tarihin ibn al-qayyim shi kuma shine wato uwa uban mamaki kenan almajirin ibn taymiya kenan to wannan kuma su ne malamai wanda Allah ya musu albarka a rayuwarsu Allah ya amfanar da mu da jin abin da suka yi barin dakata anan saboda yanayi na lokaci wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh